ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله أيها الآباء في أولادكم واعلموا أن صلاح الذرية محل اهتمام الصالحين فقد حكى الله تعالى لنا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال عن زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة وقال في إبراهيم ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كما حكى اللقمان الحكيم مقولته الحكيمة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال عن عباد الله الصالحين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما واعلموا أيها الآباء أن الله تعالى أوجب على الآباء وقاية أبناءهم من النار وسبلها ومن كل طريق يوصل إليها فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ونبه صلى الله عليه وسلم أن إهمال التربية وعدم حفظها يسبب سوء المصير وأخبث المأوى فقال فقال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حفظ حظه من الدنيا وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة وإذ, اعتب وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء أبناؤنا اليوم مستهدفون من جميع الجهات في فطرتهم في عقيدتهم في براءتهم في أقولهم وتفكيرهم في أخلاقهم وفي قدراتهم يجب التنبه للأخطار التي تحيط بهم واليقظة لما يحاك لهم ويراد بهم فاتقوا الله في أولادكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yan uwana musulmi masu albarka muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yini namu na juma'a yau muna goma sha takwas ga watan jumadal akhira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a ƙidayen miladiya yau muna ashirin ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan kutuba tamu ɗoriya ne akan kuɗuban da ta gabata wanda muka ɗauko bayani akan tarbiyyar ‘ya'ya a cikin da'ira ta addinin musulunci a wancan kuɗuba da muka gabatar mun kawo ma'anan tarbiyya mun kawo ma'anan tarbiyya a fuskacin addinin musulunci hakanan kuma mun yi magana akan wajabcin tarbiyya da irin nassosa na shari'a da suka zo suka wajabta ma iyaye tarbiyyantan ‘ya'yansu mun naƙalto maganganun waɗansu daga cikin malamai na addinin musulunci kamar al'imamun nawawi da waɗansu daga cikin malamai waɗanda suke jaddada wajabcin iyaye su tsaya kai da fasa a kai da fata su ga sun tarbiyyanci ‘ya'yansu tarbiyya ta addini sun ɗora su akan turba mai kyau nagartacciya ingantacciya hanyar Allah subhanahu wata'ala da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan mun kawo sashi daga cikin falalan tarbiyya na addinin musulunci duk da kasancewan tarbiyya wajiba ce to akwai kuma falala akwai romo da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ga duk wanda ya tarbiyyanci ɗansa ko ‘ya'yansa tarbiyya irin ta addini mun ji kuma cewa wofinta al'amarin tarbiyya yana jawo ma mutum mummunan ƙarshe yana jawo ma mutum makoma mari kyau ranar tashin alƙiyama sannan a ƙarshe muka kawo manufofi guda shida waɗanda yake su ne manya-manyan manufofin tarbiyyar musulunci idan ka ji musulunci yana ta fafutuka malaman musulunci suna ta ƙoƙari a samar da tarbiyya a cikin ‘ya'ya, to waɗannan manya-manyan manufofi guda shida shi ne ake son a cimma wanda yake mun rattabo su a wancan hutuba da muka gabata. Yanzu abin da ya rage mana shi ne mu faɗi irin fuskokin da ya waje ba a kan kowane uba ko kowaɗansu iyaye su mai da hankali a kai wurin tarbiyyan ‘ya'yansu. duk inda mutum ya sakaci akan ɗaya daga ciki to wancan hadisi da muka kawo satin da ya gabata ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk cikan ku makiyaya ne sai Allah ya muku tambaya akan abin da ya ba ku kiwo to idan mutum ya gajiya a ɗaya daga cikin ƙofofin nan to lalle zai fuskanci tambaya mai tsanani a gaban Allah subhanahu wataala haka nan wancan hadisi da muka kawo ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة cewa duk wanda Allah ya bashi kiwon wani abu ya ha'inci wannan abin kiwon ya yaudari wannan abin kiwon ya ki kiwata shi irin yadda tafarki ya ce a kiwata shi to lallai sai Allah ya haramta masa shiga aljanna ranar tashin alkiyama to abubuwan da ya wajaba kowane uba ya mai da hankali ko kowaɗansu iyaye su mai da hankali wurin tarbiyyar ‘ya'yansu fuska ta farko shi ne ka gyara mishi zuciyarsa da tunaninsa shi ne abu na farko da ya waje ba a kan kowaɗansu iyaye su kula da zuciyar ‘ya'yansu da kuma tunanin ‘ya'yansu yadda yake za ka bi ka gyara zuciyar ‘ya'ya da tunanin ‘ya'ya ƙofofi guda biyu ne ƙofa ta farko ka sanar da shi Allah ka sanar da shi alqur'ani ka sanar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka kuma sanar da shi hukunce hukunce da dokoki na addinin musulunci idan kai ma yaro wannan to lalle ka gyara mishi zuciyarsa ka gyara masa tunaninsa idan ya san Allah ya san sunayen Allah da sifofinsa da aikace aikacen Allah ya san Allah shi ya cancanci abauta masa ya san umarnin Allah da makoman waɗanda suka bi ya san hana-hanan Allah da makoman waɗanda suka ƙi hannuwa daga wannan to lalle ka gyara ma yaro tunani ka kuma gyara masa hankalinsa ka ɗora shi akan turba mai kyau sannan ƙofa ta biyu sai kuma ka ɗora shi akan kyakkyawan mu'amala kyakkyawan mu'amalan nan ya kasance yana girmama manya kai za ka koya mishi wannan ba akan titi zai koya ba ka koya mishi yadda ake girmama manya girmama manya a yi musu sallama idan babba na magana a saurare shi in yi umarnin da bai saba mu umarnin Allah ba a yi masa da'a in yi hani a ga girmansa a ga alfarmansa a ƙi yin abin da ya ce a bari ɗin in dai abin nan ba umarnin Allah subhanahu wataala ko umarnin addini bane da haka ka koya ma yaro girmama manya ka koya ma yaro tausaya ma ƙanana da duk wani wanda yake da rauni to ka nuna ma yaron ka yadda zai tausaya masa wani mai na ƙasa ne wani matalauci ne wani kaza ne kar ya zama kana kyaran masu na ƙasa kana zagin talakawa kana walakanta su a gaban 'ya'yanka to kana koya musu walakanta mutane ne kana koya musu walakanta masu rauni wannan kuma yana daga cin abin da ka ci amanan tarbiyyar zuciyar ɗanka kuma za ka fuskanci tambaya ranar tashin alkiyama amma duk wani mai rauni ‘ya'yanka su fahimci yadda kake jin damuwa kake tausaya musu kake taimakonsu to wannan na daga cin abin da Allah ya ɗora maka to haka nan kuma ka koya ma ‘ya'ya san alkhairi ga wani kamar yadda kake so ga kanka wannan duk yana daga cikin kyawun ɗabi'un da zaka nuna ma ɗanka sai ya kasance ka gyara mishi tunani kar ya kasance ɗan nan abin da yake gani daga gare ka shine son kai da baba kere uwan ku ɗaya uban ku ɗaya amma ba ruwanka da ƴan uwanka ballantana wanda kuke uba ɗaya ballantana wanda kuke anguwa ɗaya ballantana wanda kuke aminai kai kaɗai kanka ka sani daga kai sai matanka sai ƴaƴanka daga nan kowa ma ya mutu ba abin da ya dame ka to wannan wajibi ne ka yaƙi wannan muguwan tunani mugun tunani a cikin zuciyar ɗa ka dasa mishi san alkhairi ga wasu kamar yadda yake son makansa akwai wani yaro da aka gaya mani satin da ya gabata yaro ne yana boarding yana makarantar kwana sai cikin yaran da suka zo sai aka sace mishi kayayyakin da ya zo da shi na boarding ɗin irin su madara irin su complex irin su wa irin waɗannan abubuwan da yara ke zuwa da shi sai aka bi wani ya zo sai suka yi waso sai sai aka kwashe mishi to shi wannan yaron duka duka yaron bai wuce JS ba bai ma kai SS ba sai ce to ai tun da ni ina da shi ka zo mi tarayya a cikin nawa duk abin da kake so ba sai ka tambaye ni ba ka zo kawai ka ɗiba in kana son madara in kana son complex in kana son biscuit in kana son shan shayi ka zo kawai ga abin da nake da shi nan ka zo ka ɗiba ya ce iyayena sun kawo min kaza da kaza da kaza da suka zo visiting to gayi nan na aje kawai ni na barbar maka to irin wannan kyakkyawan ɗabi'a ya nuna wannan yaron ya samu kyakkyawan tarbiyya bai da muguwan ɗabi'an san kai da rowa wanda a yanzu zaka ga cewa haƙƙinka in ya shiga hannun wani sai kayi da gaske zai fito to ballanta na shi kuma a ce ya ɗauko na shi ya baka to wannan duk yana daga cikin gurɓacewan tarbiyyar da muke fama da ita a cikin al'umma ka koya ma yaro kyakkyawan zato ga mutane kar ya kasance kullun ya rika munana zato ga mutane shi ba a yi mishi kaza ba shi an mishi kaza shi ba a mishi kaza shi ba a sake mishi fuska ba shi ba a bashi kaza ba a'a ka rika ma mutane kyakkyawan zato yadda kake da abin suka a cikin mutane su ma fa mutane suna da abin suka a tare da kai in kowa zai tasa kai ta suka sai kaji har wani ma sai ya rasa inda zai soka a cikin jikinka to yadda mutane suke haƙuri da kai suke maka kyakkyawan zato to kai ma haka yi waje baka rika mutane kyakkyawan zato a koya ma yaro wannan a koya ma yaro karɓan gaskiya duk yadda gaskiya ta zo ko da daga maƙiyi ne ka karɓe ta amma dai na san maƙiyina ne kamar yadda muka karɓi gaskiya daga iblis duk da maƙiyinmu ne masharranci ne amma manzon Allah ya sa hannu ya karɓa tun da gaskiya ce to duk inda gaskiya ta bayyana maka ko kuskure ne kai a wurin magana in aka gyara maka karɓa kawai ka tsaya jayayya in kai aiki aka ce ba daidai bane sai subhanallahi karɓa kawai a wuce wurin daga nan kuma ka gyara sayyidina abdullahi dan abbasin yayi kuskure wurin fatawa wanda yake ko cikin sahabbai in baka sanya shi mutum na ɗaya ba to ba zai wuce na biyu ba wurin zurfin ilimi da sanin hukunce-hukuncen addinin musulunci domin manzon Allah ya mishi addu'a Allahumma allimhu ta'awil faqihu fi din manzon Allah ya masa addu'a amma duk da haka tunda ba ma'asumi bane ya kasance yana bada fatawa akan riba cewa babu riba a wurin canjin kuɗi da kuɗi in aka samu ƙari sai dai in an samu jinkiri da sa'ad bin abil waqas ya zo ya tambaye shi wannan fatawan da kake kai a littafin Allah ka ganta ko a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina abla dan abbas ya ce a'a ban ganta a cikin duka ba kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya kullu zalika la aqul a wata ya ce kullu zalika la aqul ban ce maka na gani a duka ba akwai wani ya fahimta a ɗaya daga ciki kenan sai ya ce hadisi ne ni wani ya gaya min kaza kaza sai kawo hadisi to ashe shine kuskuren fahimta nan take Sa'ad ya gyara mishi wannan fatawa ya ce kuskure ne wannan fatawar taka ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce nan take sayyidina Abdullah dan Abbas ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi ba wani jayayya ba wani to aini kaza a hudo ta can ka hudo ta can kana kunyan ka nuna kaskancin yanzu ya kayi kuskure kuma wallahi ko ka yadda ko baka yadda ba sunan ka mutum dan adam kuma kana kuskure kullun ranar duniya kurakuran ka Allah kaɗai san iyakansu ko da ko zuciyanka ta gaya maka baka kuskure to ka san zuciyanka makaryaciya ne kuma kai ka san shedan ya rabu da kai ya ga yadda zai yi cutar da kai da ka sunan ka dan adam dan adam ko mai kuskure ne dan adam mai mantuwa ne dan adam mai rafkana ne kai dan adam mai ganganci ne cikin mu nan waye bai yin laifi da ganganci ka san an haramta ka san ba daidai bane amma kawai zuciyanka za ta gaya maka kai kuma kai din in ya so daga baya ka zo kai istighfari duk ɗan adam yana yin wannan to yaro ya rika karban gaskiya sannan a nuna ma yaro haƙuri a zamantakewa haƙuri akan jarabawoyi na Allah subhanahu wata'ala cututtuka salwantan masoya talauci da makamantan wannan yaro ya ɗabi'anta da sifan haƙuri kar ya kasance duk abin da yake so a duniya ya sa marin sai ya samu akwai lokutan da yake bakin ciki za a yi ta yi to ya za a yi sai a maida al'amari ga Allah a yi haƙuri a nemi lada a wurin Allah hakanan kuma akwai cutarwa na zamantakewa na ɗaiɗaiku duk yadda ka kai da taka tsantsan dole kai ma wani ba daidai ba wani kuma dole maka ba daidai ba to yadda kake ma waɗansu ba daidai ba ba za ka yi fatan a tashi alkiyama ka zama fallasashe ba to kai ma haka nan za ka yi fatan kada waɗanda suke maka laifi su zama fallasassu musamman in aka yi maka laifi aka ce ya haƙuri to sai ka yi haƙuri wannan bai kore ƙofan kuma ka ɗauki matakin da za ka rufe ƙofan da za a riƙa yi maka kuskuren ba bai kore haka nan ba ba za ka zama sakarai ne ka buɗe kanka kowane kare da doki ya zo ya taka ka ba a in aka yi maka laifi aka ce ya haƙuri sai ka yi haƙurin amma wa'insu hanyoyi ake biyowa a yi maka laifin to ka rufe su wannan kan gado kenan da kuma abin nan to haka ya waje ba a nuna ma yara a nuna ma yaro izzatun nafsi shi ya fi ƙarfin ya ɗauki ƙasƙanci da haka yana jin kunyan ya je ya roƙo yana jin kunyan ya bara yana jin kunya ya fito kan hanya yana shan rake ya fito kan hanya yana cin gyaɗa ya fito yana ihu a hanya ya taso daga makaranta ne ta iface iface a hanya yana jin nauyin wannan zuciyar shi ta rika gaya mishi kai babba ne ka fi karfin irin waɗannan ɗabi'u na kaskanci to haka ya kamata a nuna ma yaro sannan a nuna ma yaro ya nisanci feleke da san a sani da neman duk inda ya je sai an san da sunan shi hubbu zuhur dole ne a yaƙi wannan a cikin zuciyar yaro a nisanta yaro da gariya duk aikin da zai shi dai a gani ko dai a ji ko kuma al'ujub yaro rika fariya yana ganin ya fi waɗansu mutane ko girman kai ko kuma hasada yaro yana ganin an yi ma ɗan uwan shi abu kawai sai kaga idan shi ya cika da hawaye dan me shi ma fajiya an masa amma ya manta shi yanzu yana son komi ya tashi kawai shi za a ba komi ya tashi shi za a ba to sai an yaƙi waɗannan gurɓatattun ɗabi'un kai a taƙaice dai duk abin da yake son ma kansa ya rika son ma ɗan uwan shi musulmi to waɗannan abubuwa da sauran makamantansu idan ka dasa shi a cikin zuciyar yaro tun yana ɗan ƙanƙani to ka yaƙi ko kuma ka kula da hankalin shi ke da zuciyarsa kenan da kuma tunanin shi to kuma Allah subhanahu wataala zai ƙasta maka ka ba da amanan tarbiyya a wannan janibin janibi na biyu shine sai ka kula da gangan jikin yaro wannan gangan jikin da kake gani duk abin da zai cutar da gangan jikin nan wajibi ne ba mustahabi ba ne haƙƙi ne na ‘ya'ya a wuyan iyayensu haƙƙi ne na ƴaƴa a wayan iyansu duk abin da zai cutar da gangan jikin yaro kenan dole sai ka nemo abincin da zaka rika bashi domin in bai ci abinci ba zai cutu da wannan nake amfani da dama da dama iyaye maza mun wofintar da wannan daman mun bar ma mata sai ka ga yanzu mace ce take fafutukan yadda za ta samu abin da za ta ba 'ya'yanta tun da muna jin ƙyashi muna jin damuwa ka rika ganin mace mai ƙuruciya tana zuwa masallaci tana bara tana nima har yanzu mun dawo yanzu mun sallama mun yadda saboda mene waɗansu mazajen maƙetata ne mugaye ne Allah ya bashi lafiyan gangan jiki Allah ya bashi basira amma ba zai je ya nema ba ya gwammace ya zauna ya zaman fira in ya gama bilayi da gantalin shi a unguwar sai ce aini na nema ban samu ba Allah ya gani wallahi Allah ya ga kai azzalimi ne ai Allah bai alƙawarin cewa iya arziki ya tsaya a unguwanku bane Allah bai alƙawarin arziki ya tsaya a kasuwan garinku ba ne, akwai kasuwannin birane, akwai kasuwannin ƙauyaku, kuma Allah bai ce arziki sai lale ta hanyar aikin gwamnati ba. Ƙofofin arziki suna da yawa. Lokacin da kake tashi ka bar ƙofar gidanka ka tafi wani anguwa ko wani, wani gari ka je aiki, shi kuma wani yana nan ƙofar gidanka zai zo ya nemi arzikin Allah, kuma akan idanka zai zo ya arzikin. akan idanka zai zo ya arziki a kofar gidanka kai ko an kalli angon ku sai ga to nan ina ne za a je ya arziki ana ai ba wani gurin arziki kai mummunan zato ga Allah wajibi ne kowane uba ya miƙe nemo abincin da zai ba ƴaƴan shi wajibi sannan ka kula da yadda yara suke motsa jiki yaro ya zauna ba wasa ba gaskiya bane Qur'ani ya tabbatar mana da yaro tilasa yi wasa arsilhu ma'ana yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizuna wajibi ne yaro yi wasa duk wani malami da yazo ya ce maka wai yaro a takura shi kare samu lokacin wasa to wannan makareci ne ba gaskiya yake faɗi ba mun taɓa samun waɗansu malamai da suka zo daga ƙasar Saudiya a wata makaranta da suka buɗe a nan jihar Kaduna da suka zo sai suka ga fili suka yi murna in ka ga inda malaman nan suke murna sun ga filin wasan yara sai aka ce musu amma wannan filin wai za a gina ajujuwa ne za a yi science laboratory da waye da waye suka ce da a gina wannan gara a bar wannan filin yara su rika kwallo a ciki saboda mahimmancin karatun bai wuce mahimmancin wasan ba haka kuma yake in dai ga yaro ne da karatu da wasa abu ɗaya ne a wurin shi ina son ku gane wannan da haka dole a samun ma yara da lokaci da za su ɗan rika wasa amma a controlling ɗin wasan ba za su rika ɗaukan wuka ko kuma ka ga yara su zo su cewa za a yi wasan mata da miji kai kai ne miji ni ni ne mata to mu je mu kwanta a shimfiɗa ɗaya kakka yadda da irin wannan wasan ko suna ɗaukan makami ko makamantan wannan amma dun wasa ne yau da kullum tilas ne yaro ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wasa da yara sahabbai ma sukan yi yara kuma ya su ya su ma sukan yi wasa tilas ne a neman ma yaro gaban da zai rika wasa domin ya tsare mishi alfarman kwakwalwarsa akwai wanda yake suna samun damuwa da yawa idan yara suka faye kazar-kazar malaman tarbiyya suka ce gwargwadon yadda yaro yake kazar-kazar gwargwadon yadda kwakwalwar shi ta buɗe da haka yanzu ya rage naka buɗewan kwakwalwar nan nashi kai saita ta te haddin alkur'ani te haddin hadisai ya je majalis ya kaza ya kaza ya kaza abin da baka taba tsammani ba kana zaune sai ka ji yaran yana rattabo su ya haddace su kai baka taba tsammanin yayi zauna ya hadda ba shi bai da bukatun sai ya zauna ya hadda kawai in yana wasan shi yana jin abu yana yana haddacewa ne to haka nan kuma cikin abubuwan da ya wajaba gurin gyara gangan jikin yaro shine ka tsara mishi bacci ba ya kasance yaro ko da yaushe ya ga dama ya bacci ba ko kuma akwai lokutan da ya kamata ya bacci amma sai ka takura shi ya kasa yin baccin dole ne a tsara lokacin da yaro zai rika bacci da lokacin da zai rika wasa da lokacin da zai kaza da lokacin da zai kaza to haka nan kuma dole duk wani abin da ka san yana ta'addanci ga gangan jiki to dole ka nisanta yaro da shi duk abin da ka san zai ma gangan jiki ta'addanci kar ka bude kofa yaro ya je ma kanshi zane irin wannan zanen jahiliya ce wanda ma yake da ita jahiliya ce alhamdulillah iyaye ma da yawa sun tuban ma Allah sun daina wannan jahiliyar waɗansu su yi fashin goshi irin namu kenan Allah ya gafarta mu waɗanda suka yi waɗansu su yi mallanci waɗansu su wane mene sunan shi kowa da irin nashi na rantse muku da Allah jahiliya ne zalintan yaro ne a yi mishi irin wannan to ballantana kuma yaro yi je ma kansa a baya can iyaye mata sun rika zuwa suna samun wani abin nan sai a yi ma wata kwali a ba kwali ba mene sunan shi kalangu wata sai a yi mata abin nan har sunan saurayinta za a rubuta mata a hannunta nan sunan saurayinta siddiq sai a rubuta mata sadiqu misali duk jahiliya ce to wannan haƙƙin iyaye ne su tabbatar ƴaƴansu ba su faɗa cikin wannan ta'addancin ba domin kula da gangan jikin yaro dole ka ɗora yaro akan ibada yana daga cin abin da ke ba jiki ƙarfi ka koya mishi yadda ake sallah sallan farilla da sallan tarawihi da nafilfili na yau da kullum shafa'i da wutiri rakatar fajiri a koya masa a koya mishi ibadu irin su azumi ya gane mahimmancin azumin nafila ko bai zama ko da yaushe ba lokaci bayan lokaci dai ya gane duk wanda ya azumci ni ɗaya saboda Allah to Allah zai nisanta shi daga azaban wuta shekara saba'in to ya rika amfani da dama lokaci bayan lokaci yana yin azumin nafila amma kaga yana da alaka da in kana yi kenan ko mahaifiyarsa tana yi amma bai ga kana yi baka ce ka yaro zo ka je kai azumi gobe alhamis kai kuma ka tashi kawai ka daki tuwo abinka kaga ai bai yi ba to ya gani daga gare ka shi ma sai ya kwaikwaya a koya ma yaro taraddudi zuwa masallaci yaro ya saba ya bi mishi jini da tsoka kullun yana zuwa masallaci dai yana daga cikin abin da ke kyautata gangan jikin yaro abin na uku sai an kula da sauransu wannan ba wai ina kididdigewa bane kawai kan bada misalai ne amma da sauran ire-iren waɗannan abubuwa abu na uku tilas ne ka lura kuma da hankali wancan na farko mun ce zuciya ne yanzu wannan na ukun hankalin yawo duk abin da kasan zai gurɓata hankali karin muhaddarat kayan shaye-shaye kayan maye taba ballantana su wiwi ballantana giya ka yi iyayenka yadda za ka nisanta 'ya'yanka da kayayyakin maye domin me domin suna birkita hankali suna mai da mutum mahaukaci mai shaye-shaye irin wannan sai ya buɗe tsarikin shi a gaban jama'a bai dame shi ba abin da ya kamata yi sai ya ki abin da ya waje bai bari sai ya yi me yasa saboda ba shi da hankali hukuncin mahaukata yake da shi yara ma da yawa sun fi shi kan gado to dole sai ka kula da wannan sannan sai ka nuna ma yara yadda ake zama da malamai da manyan mutane saboda me su ɗarsani ilimi su ɗarsani hikima su kuma gane jiya da yau yara 'yan ƙanana idan suna zama da manya masu ilimi to masu hikima zai buɗe musu ƙwaƙwalwa abin al'ajabi mu a nan a ƙasan hausa ba mu da irin wannan ɗabi'ar amma ƙasashen larabawa za ka ga galibin 'ya'yansu ƙanana hankalinsu ya fi ƙarfin shekarunsu sai ka ga yaro ɗan shekara bakwai amma za ku zauna ku yi magana da shi na ɗan shekara goma sha biyar yaro ne kuma ɗan ƙanƙani me yasa saboda iyayensu komi tare da 'ya'yan suke yi to me ba za ka yi da shi ba me ba za ka yi da shi ba magana harkan kuɗi albashi ya samu albashinka dubu kaza dubu kaza dubu kaza ko ko me za ka ɓoye masa ko ko tattauna tsakankaninka da abokinka sai dai in za a shiga babi mai zurfi wannan ana iya sallaman yaro amma in ba ka nan ba ku zauna da shi mana muna zaune wata rana a masallacin annabi sallama sai waɗansu yara su uku sai suka zo wurin da azumi ne an gama shan ruwa haka muna zaune nan da waɗansu ƴan uwa sai waɗannan yara duk ba su wuce shekara bakwai ba sai suka zo suka zauna assalamu alaikum ya tallabil ilm ha wai yara ne sun zo suna mana sallama wai salamu alaikum ya tsallabal ilm ah sai muka ce ku ma ba ɗaliban ilimi ba ne su ma sun zo da littafansu ne za su ɗan yi mazakara sai suke ce ai mu ma ɗaliban ilimi ne amma ku kun fi mu girman ilimi kun fi mu girman shekaru don Allah ka lura wannan magana ta hikima nahnu tsallabil ilm walakin antum akbaru minna sannan wa ilman mu ma ɗalibai ne amma ku kun fi mu ilimi kun kun fi mu shekaru to magana na hankali na kan gado irin wannan in kana zama ko ‘ya'yanka kana haɗa su da malamai suna zama da malamai suna zama da masu hikima suna zama da masu shekaru to za su ɗarsano kalmomi ma za ka ga sun iya kalmomi masu kyau wurin mu'amalar zamantakewa za ka ga suna da azancin magana za ka ga suna da in hausa ne sun iya hausa in karin magana ne suna aje karin magana a inda ya dace to wannan ai cika ne ga ɗabi'a iya maganan mutum yakan jawo ya mallaki abin da yake ɗabi'an shi wallahi bai iya bashi ba mutane nawa ne suka samu daraja gurin shugabanni manya-manyan shugabanni ma na zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in saboda tsaban kwarewa gurin iya magana to in yaro bai zauna da manya ba ya za a iya iya magana shi yasa a zamanin kafin ma zuwan musulunci su larabawa ta da su shi da in an haifi da sai su dauke shi in ya kai shekara ɗaya biyu sai su kai shi ƙauye ma'anan haka shine ya iya larabci yadda ya kamata ya kuma samu hikima na zamantakewa ya kuma saba da wahalhalun ƙauye domin in ya shigo birni ya samu ya ga wannan kamar ya shigo aljanna ne amma 'ya'ya kawai a mai da su 'ya'yan lele ko harara kai ma wani ɗa sai ya je ya gama baban shi na kuka ni wani ya harare ni ka ji zaune a binka ka kyale yaro je ya gogu a dake shi ya daka a dake shi ya daka yi mu wani ba daɗi shi ma a mishi ba daɗi ya saba da irin waɗannan ɗabi'u na jaranta da hikimomi da kaza da kaza shine zaka ji an ce mutum yana da yana da faƙafa yana da wayewa ko kamar yadda suke faɗi a turance a ce yana da experience ko exposure to wannan haƙƙin iyaye ne su gadar ma 'ya'yansu da wannan sannan iyaye su raba aikace-aikace a gida kar su bar yara ci ma zaune a gida ya kasance kowa da aikinsa wannan zai shara wannan za ta wanke-wanke wancan zai shara bayi wancan zai tsaftace kaza a zama akwai tawzi'ul maham assignment ɗin gidan ana raba shi shi yasa a har kullun nake cewa babu babu shashashan mace wacce fiye da wacce take da 'ya'ya biyu mata sun kai shekara bakwai amma ta zo tana maka complain wai aikin gida yi mata yawa shashaciya ce wannan matan ba ta da kan gado ba ta san abin da ke damunta ba ta san ciwon kanta ba kina da 'ya'ya biyu wannan ta kai shekara bakwai wannan shekara biyar to aikin da kike yi kusan kashi arba'in su za su ko da ko za ki rika taimaka musu ne kina yin wannan ke za ki huta sannan kuma kina tarbiyyantar su yadda za su zauna a gidan miji to amma an bar 'ya'ya kawai sun miƙe kafa wannan gurɓata tarbiyya ne kuma sai kin amsa wannan tambayin a gaban Allah sannan a koya ma yara sana'o'i kowane yaro ya samu sana'an yi wanda zai ɗinki yayi wanda zai shiga kasuwa ya shiga wanda zai noma yayi wanda zai wa kowane yaro ya zama yana da sana'ansa amma yanzu fele ya sa gidajen ma da suke da sana'o'i na gado fele tsiya ya sa duk an saki waɗansu na da sana'ansu na ƙira yanzu an fi ƙarfin aikira waɗansu suna da sana'ansu na ɗinki ɗaiɗai ku suke yi wani ma yana jin kunyan a riƙa nuna shi na wata sana'a da ya gada a gidansu kuma wallahi daraja ce da ɗaukaka duk sana'an da ka gado a gidansu kai maintainin ɗinta akwai wanda yake shi ya gaji karantarwa ne baban shi malami ne to kar ka zama wowo wowo ɗan malam ka ƙi halin malam in karantarwa ne sana'an mahaifinka to kai ma ka zama malami in lecturer ne kai ma kai fafutuka ka koma karantarwa a jami'a in kira ne ko jima ko saƙa mafici ko yin matankaɗi to kai ma ka samu wannan sannan ga sana'o'i nan na zamani da yawa ga sana'o'i nan wanda yake wayewanka shine ka kirkiro ka kirkiro wani abu yayin nan zaka ji masana na ta faɗi yanzu ga kuka a ka zama ka san yadda zaka gyara kuka mana ka rika fakejin ɗin kuka ana sai da kuka daddawa ya zaka yi ka gyara daddawa a yi fakejin ɗin shi a sa shi a leda mai kyau a rubuta sunan sunanka ga lamban wayanka nan ƙasashe da dawa sai su rika zuwa suna saya kana samun abin masarufi amma shan takakken yaro yana nan yana zaune ba abin da zai yi ba zai sana'a ba kuma shi kullum fatan shi ne ya Allah wannan hadarin Allah ka sa ruwan kuɗi ne Allah ka sa ruwan kuɗi ne to aljununu fununi irin na shahukan kenan bari mu dakata ana saboda yanayi na lokaci akwai abu na hudu da kuma sauran bayanan da suka shafi al'amarin gababban da ya waje ba ko in su iyaye su ma ƴaƴan su tarbiyya akai muna fatan Allah ka taimake mu bada amana da ke kanmu a ƙarshe ina fatan da Allah ‘yan uwa a sanya ‘yan uwanmu ‘yan agaji a cikin addu'a musamman akwai ‘yan uwanmu da suka tashi daga garin kudan za su tafi bauchi domin halartar samina da aka shirya ma ‘yan agaji na ƙasa baki ɗaya daga nan za a gabatar da wa'azi gobe da jibi idan Allah ya kai mu waɗannan ‘yan agaji sun yi haɗari motansu ta ƙone ga baki ɗaya har mutum uku sun rasu daga ciki na ƙarshen gab da shigowa masallacin nan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwansa waɗansu suna can a kwakwance asibiti to don Allah mu sanya su cikin addu'a waɗanda suka mutu Allah ka karɓe su a matsayin shahidai domin sun mutu a ranar juma'a to muna fatan Allah ya karɓe su a matsayin shahidai Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta makwancinsu Allah ya sa aljanna ce makomansu sannan waɗanda suke cikin halin rashin lafiya da jinya Allah ka ba su lafiya Allah ka azurta su da haƙuri abinda aka rasa na dukiya kuma Allah ya mai da mafi alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah karfa mana asirin mu duniya da lahira Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibat ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين